نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata sha hudu ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1443 hijira ta manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da ashirin ga watan goma shekara ta 2021 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin riyadu salihin wallafar babban malami a sheikh abu zakariya yahya bin sharaf annawawi allah ya jiƙan malar da rahamarsa yan uwa wancan sati da ya gabata mun shiga sabon babi shine babu babu fi masailin min addu'a wanda babi ne da yake a cikin kitabud da'awat mun karanta hadisai guda biyu a cikin wannan babi za mu tashi hadisi na uku yanzu insha Allah ta'ala malam yace wa an abi hurairata radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء رواه مسلم وأن حديث أنكر بوشة صحابي أبو هريرة Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yarda ya ce anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam hakika manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ƙala ya ce aqrabu ma yakunu al'abdu min rabbih wa huwa sajid mafi kusancin lokacin da bawa yake kasancewa tare da ubangijinsa wa huwa sajidun shine lokacin da bawa ya sujjada mafi lokacin da bawa ya fi kasancewa kusa da ubangijinsa shine lokacin da bawa yake cikin sallah a cikin sallah ma ya dora goshinsa ƙasa ya sujjada sai annabi tsira da aminci sa'ar tabbata a gare shi ce fa akfiru du'a ku yawaita addu'a a cikin ita sujjadar rawahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi dan uwa wannan hadisi babban abin da yake karantar da mu shine istihbabu kafrati du'a'i fi sujudi ana so mutum ya yawaita yin addu'a lokacin da ya sujjada dan sujjada lokaci ne da bawa yake dab da ubangijinsa Allah madaukakin sarki ya ce wasjud waqtarib wasjud waqtarib ka yi sujjada ka ƙara kusanci ka ƙara kusanci zuwa gawa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki duk lokacin da mutum ke cikin sujjada to yana ƙara kusanci ne yana ƙara matsawa dab da Allah maɗaukakin sarki malamai suka ce kusanci ne na ma'ana ba kusanci na zahiri ba abin da ake nufi da kusanci na ma'ana ba wai matsowa kake kusa da zatin Allah maɗaukakin sarki ba a'a alaƙarka da Allah maɗaukakin sarki ita ce takan zama dab a lokacin wajen duk addu'ar da za ka yi a lokacin ana sa rai insha Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki zai karɓa malamai suka ce saboda ita sujada guri ne da dukkanin wani abin da yake da mahimmanci a cikin halitta ta ɗan adam to mutum ya nuna wannan abin ba kuma bane ya sa shi a ƙasa saboda Allah maɗaukakin sarki a dukkanin jikin ɗan adam babu abin da mutum yake ji da shi kamar fuska ga tafin hannaye ga gwiwoyinsa ga kafarsa duk gaba ɗaya mutum ya ɗora su akan ƙasa don wa don Allah subhanahu wa ta'ala to wannan lokaci Allah maɗaukakin sarki kuma sai ƙaddara duk lokacin duk lokacin da adam yake cikin wannan hali to yana kusa da Allah madaukakin sarki ta yadda duk addu'ar da zai a wannan lokaci Allah madaukakin sarki zai karbe ta shi yasa wani hadisi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake ga mana cewa fa amma ruku'u fa azimu fihi rabb amma ita ruku'u idan mutum ya ruku'u abinda ake so shine mutum ya ta girmama Allah madaukakin sarki ya ta kambama Allah madaukakin sarki ya ta cewa subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim ya ta fadar wannan zikiri har ya dago daga ruku'insa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce wa amma sujudu amma kuma ita sujjada idan mutum ya yi ta fajitahidu fi du'a mutum ya dage ya nace ya yi ta addu'a a cikin sujjada sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce faqaminun ayyus tajaba lahu ya kusata saura kirsa amsa wa mutum addu'ar da yake yi a cikin sujjadarsa to shi sa 'yan uwa mu sani ɗaya daga cikin lokutan da ake sa wa ɗan adam rai idan ya yi addu'a Allah maɗaukakin sarki zai karɓa a wannan lokaci shi da lokacin da mutum ya ajiye goshinsa a ƙasa shi sa magabata ba sa wasa ƙwarai da gaske lokacin da suka ajiye goshinsa a ƙasa wajen roƙon Allah maɗaukakin sarki dukkanin buƙatunsu da damuwoyinsu da abin da ya fi ƙarfinsu a wannan lokaci suke shigar da shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda lokacin da bawa yake dab da Allah maɗaukakin sarki da mutum ya roƙa kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya amsa masa to sai dai bayanin da ya kamata mu daga ƙarshe akan wannan hadisi shine malamai sun tattauna akan wanne yare mutum zai amfani da shi lokacin da zai addu'a a cikin sujjada shin larabci zai yi ko kuma duk yaren da yake ji zai yi wannan mun sha amsa a irin wannan tambaya a darasan mu da dama daga cikin darasin karatu riyadus salihi da din wai ga malamai wanda su ne jumhur suna gani cewa matukar mutum ya ɗora goshinsa a ƙasa lokacin da yake sallah to baya halatta ya yi amfani da wani yare wajen roƙon Allah maɗaukakin sarki sai larabci suka ce saboda sallah wani yanayi ne na musamman da mutum yake shiga cikinsa wanda ita sallah za ku ga tana da abubuwan da ake faɗa tun lokacin da mutum ya ce Allahu akbar zuwa assalamu alaikum duk gaba ɗaya a ƙayyade suke annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk ya koyar da mu abin da mutum zai faɗa idan kai ruku'u ga abin da zaka faɗa lokacin da kake tsaye ga abin da zaka karanta idan kai sujjada ga abin da zaka zaka ambata saboda haka suka ce baya halatta lokacin da mutum ya sujjada zai addu'a yayi addu'a da wani yare na ajamanci ba larabci ba idan kana da wata addu'a da kake so ka roki Allah madaukakin sarki da ita a cikin sallah to sai ka je a koya maka ita da larabci lokacin da ka ɗora goshinka a ƙasa sai ka roƙi Allah maɗaukakin sarki da wannan addu'a yayin da wasu daga cikin malamai su kuma suna gani cewa ai babu laifi mutum yayi addu'a da sani a cikin sujjadarsa wanda a zahiri wannan batu na biyu batu ne da yake marjuhi ma'ana zance ne da yake gaskiya ba shi da ƙarfin hujja da dalili sama da na farkon saboda haka in dai mutum zai iya yin larabci to ya fi masa alkhairi roƙi Allah maɗaukakin sarki da larabci sama da ya wani yara shi sa nan nake ba mu shawara cewa addu'o'i da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare ku da mu za ku ga kamar yadda muka faɗa wancan sati za ku ga addu'ar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tana da wani sanadari tana da wani tasirin da addu'ar da ni zan yi ko kai za kai ba ta da ita addu'ar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tana tattaro abubuwa masu yawan gaske ta dunkule su a cikin kalmomin da suke yan kaɗan to mutum ya je kokari ya haddace waɗancan addu'o'i na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lokacin da ka ɗora goshin ka ɗasa ka rinka karanta su zaka samu insha Allah ta'ala duk wata bukata da kake da ita ta duniya ta lafiya zaka same ta a cikin addu'ar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi saboda haka idan kai kokari ka haddace addu'o'in da annabi yake karantawa sallallahu alaihi wasallam don Allah da zaka samu duk abin da yake na bukatar ka ba baka bukatuwa sai kayi Hausa shi sa babin da muka gama karantawa kitabud da'awat din nan ko shakka babu akwai bukatar addu'o'in da suke ciki inda za a samu wani ya kokarin fito da su a rubuta su a takarda a rabawa yan uwa domin a haddace su abin zai yi kyau kwarai da gaske wannan kitabun da awakin da muka bari addu'o'i ne masu kyau wanda kuma tabbatattu ne daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi inda za a samu wani mai kokarin daga cikin mu ya kokarin fito da su a yi photocopy a buga su a rinka rarraba a uwa iya su mutum zai fi sauƙin samun damar haddace su sama da a ci littafin zai ɗauka wani ɗaukar littafin ya duba babin zai mai nauyi amma takardar su ta ƙoshi addu'an ne su su kaɗai saboda haka mutum zai samu sauƙin karance su gaba ɗaya wannan shawara ce nake bamu duk wanda ya haka na san insha Allah ta'ala zai samu lada to irin waɗancan addu'o'i su ya kamata mu rinka kokarin haddacewa duk lokacin da muke sujada sai mu karanta su Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafin sa wa anhu hadisi nahu shi ma an karbo shi daga sahabi Abu Huraira Allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala ya ce hakika manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce ana amsa addu'ar ɗayanku ma lam ya'jal matukar bai yi gaggawa ba matukar bai yi hanzari ba matukar bai yi sauri ba ya ƙunu abinda ake nufi da sauri da gaggawa a cikin hadisin shine shine addu'ar ya rinka cewa قد دعوت حقيقة ناي الدعاء قد دعوت ربي حقيقة نار وبنجينا فلم يستجب لي بأمس من الدعاء dan uwa ina fata mu fahimta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ka kwantar da hankalinka duk lokacin da kai addu'a ka roki Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki zai karba maka amma ɗaya daga cikin abin da ke hana a karɓa addu'a ka shine sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce malam ya ajal matakar mai roƙon Allah mai gaggawa ba to hadisin kuma sai ya fassara mana abin da ake nufi da gaggawar shine mutum ya rinka cewa to ai ni addu'a ce nayi nayi na ƙara yi na maimaita amma shiru nake ji to addu'a ka wallahi ba za ta karɓu ba ina fatan fahimta duk lokacin da ka ji mutum yana cewa to ai gashi na mu dai mun yi mun yi addu'a tun na fi shekara uku ina addu'a akan abu kaza har yanzu shiru kake ji to wallahi addu'a ka ba ta shiga ba ina fata an fahimta saboda haka Allah madaukakin sarki zaka bashi zaka bashi sharadi ne ina fata an fahimta ba kai zaka sanya wa Allah madaukakin sarki sharadin lokacin da zai karba addu'a ka ba shi ya riga ya tsara duk abin da zai zartu daga farko zuwa ƙarshe saboda haka addu'a ka Allah madaukakin sarki ya sa mata lokacin da sai ta zo za a karbe ta saurinka da gaggawarka da maganganunka ba zai sa kuma lokacin ya zo a jawo lokacin a karɓi addu'a ka lokaci bai ba saboda haka lokacin da Allah madaukakin sarki ya tsara da zarar ya zo sai ka ga abin kamar buɗar ido ko sai ga Allah madaukakin sarki ya biya maka wacce buƙatar taka to abin da ake buƙata kenan wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi wa fi riwayatin li muslimin a cikin riwayar imam muslim annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce la ya zalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahim annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce la ya zalu yustajabu lil abdi ba za a gushe ba ana karbar addu'ar bawa ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahim matukar wannan bawan bai roki Allah madaukakin sarki ga abin da yake na saban Allah bane aw qati'ati rahimin ko kuma bai roki Allah madaukakin sarki akan abin da yake yanke zumunci bane waɗannan abubuwa guda biyu su ma suna ɗaya daga cikin sharaɗin da suke sa addu'ar mutum ta ki shiga ko da ya roki Allah madaukakin sarki ya ki karɓa masa shine mutum ya roki Allah madaukakin sarki akan abin da yake na saban Allah ne mutum ya roki Allah madaukakin sarki akan abin da yake sabo ne ya ce Allah madaukakin sarki ya taimake shi wajen ya zalunci wani ko ya cuci wani ko ya je ya sami abin da zai sami Allah maɗaukin sarki da shi kamar yadda na faɗa wancan lokaci kamar mutum ya ce Allah maɗaukin sarki ya taimake shi wajen ya zina ko Allah ya agaza masa wajen ya je ya sha giya ko Allah ya ba shi kuɗin da zai je ya caca da su ko Allah maɗaukin sarki ya taimake shi wajen ya murƙushe haƙƙin wani bashin da yake bin wani ko haƙƙinsa da yake wajensa Allah ya ba shi ikon danna wannan haƙƙin wannan duk addu'a ce da ta shafi saɓan Allah maɗaukakin sarki to ko da komai iya addu'arka komai sunayen Allah da kai amfani da su komai kama kafaka da Allah maɗaukakin sarki da kai matukar da irin waɗannan lafazai kake roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ba zai karɓa addu'arka ba saboda saɓan Allah ne shi ita kanta addu'a ma da kake saɓo kake ina ba ta fahimta kana roƙon Allah maɗaukakin sarki ya baka dama kuma ka saɓa masa ka ga mai hankali ba ba zai wannan ba ko to shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ba addu'ar bawa ba ta bushe ba tana samun karbuwa a wajen Allah madaukakin sarki matakar bai roki Allah madaukakin sarki da abin da yake na sako bane ko kuma yanke zumunci shine abu na biyu abin da yake ne yanke zumunci mutum ya roƙi abin da zai raba shi da iyayensa ko ya raba shi da 'yan uwansa ko ya raba shi da wasu wanda suke sun zama masa dole a rayuwa abin da yake yanke zumunci ne raba zumunci ne to Allah madaukakin sarki baya karɓar addu'a da take ta shafi raba zumunci dan raba zumunci Allah madaukakin sarki baya son sa yanke zumunci Allah madaukakin sarki baya son sa shi kansa mai yanke zumuncin Allah madaukakin sarki baya son sa shi sa ɗaya daga cikin magabata ya ce shi abin da yasa yake jin tsoron yanke zumunci saboda ya ji Allah maɗaukakin sarki ya tsere masa hasa uku a cikin alƙur'ani fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum sai Allah maɗaukakin sarki ce ulaika alladhina la'anahumullahu irin waɗannan da Allah ya lissafa a baya daga cikin su akwai mai yanke zumunci sai Allah ya ce daga irin su sune Allah maɗaukakin sarki yake tsine musu albarka sune ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum kuma ya kurmutar da jinsu wa a'ma absarhum ya kuma makantar da ganin su saboda duk yadda mutum ya kai ga roƙon Allah madaukakin sarki matukar abin da zai roƙa ya shafi yanke zumunci to babu ruwan Allah madaukakin sarki da wannan addu'a ta sa Allah ko sauraron sa ba zai ba bare ya amsa masa abin da ya roƙa sannan sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace malam yasta'jib sannan abu na uku kuma Allah maɗaukakin sarki zai zai amsa mutum addu'arsa matuƙar mutum bai gaggawa ba abu ne guda uku a tare na farko sabo na biyu yanke zumunci na uku sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce shi ma da gaggawa lokacin da mutum yake so Allah maɗaukakin sarki ya amsa masa addu'arsa idan ya roƙi Allah maɗaukakin sarki to ya bawa Allah sauran yaushe abin zai tabbata babu ruwanka wanda lokaci ne babu ruwanka wanda ya fi ka sanin abin da ya fi dacewa da kai shi ya san lokacin da zai baka abin da kake kan aka roƙa shi ne Allah maɗaukakin sarki ƙila sai aka tambayi annabi tsira da aminci tsayar tabbata a gare shi aka ce ya rasulallah ya manzan Allah malisti ijal me kake nufi da gaggawa da ka ce Allah ba zai karɓi addu'ar mutum ba matuƙar yana gaggawa me kake nufi da gaggawa ƙala sai annabi tsira da aminci tsayar tabbata a gare shi ce ya ƙulu shi ne addu'ar ya rinka cewa qad da'aut wa qad da'aut wallahi na yi addu'a na yi addu'a falam ara yastajib li ba na gani Allah ya amsa mu addu'an nan ina ba ta abin ai wannan wato wannan abin yan fa abu ne da muke yin sa sosai fa abu ne da muke yin sa sosai mutum ka jazo yana cikin mutane na cewa kai to shi dai fa yayi addu'an ya ji shiru yace lokacin lokacin da aka yi lokacin da aka yi tarawihi ma ko aka yi tahajjud shi lokacin ma da ake tsammani an yi kiyamar layli an ga wata lailatul qadari a lokacin ma sai dai addu'ar amma yanzu shiru Allah bai amsa ba to kaga nan karowa yake kaiwa kenan ko zama kuma yake kaiwa yake kai karar kaga ihun ka banza kenan to duk mutumin da ya haka daga lokacin addu'arsa ta fita daga cikin jerin gwanan addu'o'in da Allah madaukakin sarki zai amsa Allah madaukakin sarki zai sa a mayar masa da addu'arsa Allah madaukakin sarki baya bukatar ta yace fa yastahsiru inda zalika a lokacin sai mutum ya gajiya sai mutum ya gajiya da yin addu'ar waya da addu'a sai daina yin addu'ar me yasa zai gajiya daina yin addu'a saboda yayi addu'ar yayi addu'ar ba amsa masa ba to shi sa malamai suka ce ɗaya daga cikin ladabin addu'a da ya kamata kowanne musulmi da yake buƙatar Allah maɗaukakin sarki ya karɓi addu'arsa da yake buƙatar Allah maɗaukakin sarki ya biya masa buƙatun sai kamata ya kiyaye shine kiyaye wannan babu kai ba gaggawa lokacin da kai addu'a kai dai abin da yake naka na addu'a shine kai kawai saboda yan uwa mu fahimta ita kanta addu'a ko ba a biya maka bukatar ka ba fa ibada ce an gane ibada ce ko ba a biya maka bukatar ka ba dan abin da Allah madaukakin sarki ce shine qala rabbukum ud'uni astajib lakum wannan umarin da Allah ya ce ud'uni ku roke ni idan ka roki Allah madaukakin sarki kai ibada lada kake samu tamkar lokacin da ka tara sallah ne kake cewa Allahu akbar daga lokacin da ka tara sallah zuwa ƙarshe lada ake rubuta maka har ka gama to lokacin da kake addu'a shi ma lada ake rubuta maka sawa'un Allah madaukakin sarki ya biya maka wannan bukatar ta ko bai biya maka ba akwai lada a ciki to lokacin da kake addu'a ka rinka hararo wannan abu na biyu kai kana kai kana da abin da kake so Allah madaukakin sarki ya biya maka a cikin wannan addu'a taka to wannan kuma abin da Allah madaukakin sarki yake so ya biya maka a cikin addu'ar akwai matakai da Allah madaukakin sarki yake bi wajen biya mutum abin da mutum ya roƙa kamar yadda zamu zo mu ji shi a cikin hadisi na gaba insha Allah ta'ala to sai ka bar wa Allah maɗaukakin sarki aikinsa kai kayi naka me nasa shine ya amsa maka ya baka abin da kake so lokacin da ya dace da kai ba lokacin da kai kake bukata ba don ya fi ka sanin abin da ya dace da kai kan kanka wani abin idan aka baka shi a lokacin da aka baka sharri ne a gare ka wallahi halakar da zai halakar da kai zai cutar da kai ya hana ka jin daɗin rayuwar duniya ya kuma kai ka zuwa wutar jahannama wannan abin mai amfanin sa ba shi da amfani amma shi Allah madaukakin sarki shi ya seta lokacin da idan ya baka abin zai maka amfani sai ka amfani abin a duniya ka more shi cikin kwanciyar hankali da jin daɗi sannan kuma abin ya yi maka jagora ya tunkuɗa ka ya kai ka zuwa ga aljannar firdausi kowa ba abin da yake bukata ba kenan abin da ya kamata a gane kenan shi sa malamai suka ce a hatta annabawan Allah da suka fi kowa tsada a wajen Allah maɗaukakin sarki wanda Allah maɗaukakin sarki ya fi ji da su ya fi ririta saboda kowa a cikin bayansa sun yi addu'a Allah maɗaukakin sarki sai da ya ja lokaci sannan ya amsa musu malamai suka ce annabi zakariya alaihi salam ba shi da ɗa ya girma ga matarsa ta tsufa shi ma ya tsufa yana jin tsoron kada ya rasu ya mutu ya kasance ba magajin da zai gaje shi wajen kula da addinin Allah maɗaukakin sarki saboda haka yayi ta roƙon Allah maɗaukakin sarki yayi ta roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ce zikiru rahmatir rabbika abdahu zakariya idna da rabbahu nida'an خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا يتي ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خبت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من النبي زكريا yana tawakkan Allah madaukakin sarki malami suka ce daga lokacin da Allah da annabi zakariya yake roƙo zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki ya bashi ɗaya amsa masa sai da ya shekara 40 shekara 40 annabi zakariya bai daina ba bai gajiya ba bai ji kuma a cikin zuciyarsa Allah madaukakin sarki ya ki karba addu'a sa ya san Allah madaukakin sarki ya fi shi sanin abin da ya dace ya fi dacewa da shi shi sa ya ci gaba da addu'a matsayin ibada ya ci gaba da bawa Allah madaukakin sarki dama a matsayin sa na ubangiji madaukakin sarki wanda zai bashi abin da ya dace da shi lokacin da ya dace ya ci gaba lokacin da Allah madaukakin sarki ya kaddara zai samu ɗaya zo shi kenan kawai sai ya samu ɗaya bayan haƙuri da juriya dai amma wani idan ya sati ɗaya na addu'a ba amsa masa ba shikenan sai ya daina sai ya ga alamu dai abin da ba za a bashi ba ƙwarai da gaske ko da bai fito fili ya faɗa ba abin da zuciyarsa lisanu lisanu halihi abin da yake faɗa kenan na ga alamu fa abin da ba za a ba mu kawai sai ya daina to idan ka daina wa kaiwa kaga kaiwa Allah madaukakin sarki yana bukata abin da ka roƙa ne me zai cutar da Allah maɗaukakin sarki babu malamai suka ce annabi musa alaihi salam ya shiga cikin ƙangi da wahalarwa irin ta fir'auna da mutanensa sun masa barazanar kashewa sun cutar da shi sun ce masa mai sihiri ne shi sun ce masa boka ne shi sun ce masa kaza annabi musa da abin ya dame shi ya tabbatar fir'auna ba shi da niyyar yin imani da miƙa wuya zuwa ga saƙon Allah maɗaukakin sarki annan musa ya ɗaga hannu ya addu'a yace rabbana innaka atayta fir'auna wa mala'ahu zinatan fil hayati zinatan amwalan fil hayati dunya yace rabbana li yudillu an sabilik rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'azab al'alim annan musa ya musu bakar addu'a yace Allah ka halakar da dukiyarsu ka tafiyar da su ba za su yi imani ba sai sun ga azaba mai radadi malamai suka ce annabi Musa alaihi salam shi ma da wannan addu'ar Allah madaukakin sarki ya bar Fir'auna ya ci gaba da sharafansa sai da ya shekara 40 shi ma sannan Fir'auna aka halakar da shi yayi addu'a a lokacin annabi annabi Musa yana matukar so Allah ya amsa masa addu'arsa saboda Fir'auna yayi dagawa ya ce shi Allah ne ana rabbukum al'ala ma alimtu lakum min ilahin ghairi yana kashe duk wanda bai yarda da shi ba yana cutar da mutane duk wani zalunci Fir'auna yayi shi inna Fir'auna ala fil ardi waj'al ahlaha shi'a haka Allah madaukakin sarki ya faɗa duk wani zalunci fir'auna yayi shi annabi Musa ya kaskantar da kansa ya roki Allah madaukakin sarki Allah ka halakar da fir'auna amma dan Allah madaukakin sarki ne shine rabbul izzati wal jamal bai halakar da fir'auna ba sai lokacin da ya ga dama shi akan kansa malaman tafsiri suka ce sai da ya shekara 40 duk wannan shekara 40 din ci gaba yake da sharafinsa da zaluncinsa da duk abin da ya ga dama sannan da lokacin yana zuwa shikenan Allah madaukakin sarki ya tura shi cikin kogi ya je ya shiga ya mutu shikenan an gama annan Musa ya addu'a ya samu lada kuma yayi hakuri kuma Allah ya biya masa bukatarsa amma saboda Allah kai da ba annabi Musa ba kai da ba annabi Zakariya ba ka yi addu'a yanzu ka ce gobe kake so ka ga Allah ya amsa maka ka waye kai ba a yi wa Allah maɗaukakin sarki haka ka bar wa Allah maɗaukakin sarki labarinsa kai abin da yake a gare ka kawai shine kai addu'a kai addu'a Allah maɗaukakin sarki zai amsa maka ita ta ɗaya daga cikin hanyoyin da yake bi amsa mu'minai addu'o'in da suka yi Allah maɗaukakin sarki ya samu dace hadisi na biyar a cikin wannan babi wa an abi umamata radiyallahu anhu an karɓo daga abi umama Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yarda ƙala ya ce قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن سيد النبي سيراد أن سيسأر تبت أغريش أي الدعاء أسمع والدعاء أكا بيمة سارا كربا والدعاء إذا متن ييتا أكي سارا ألا ما أبكين سدكي زي كربا بيا مسا بكاتسا قال سي النبي سيراد أن سيسأر تبت أغريش جوف الليل الآخر shine mutum addu'ar da aka yi ta a ƙarshen dare addu'ar da aka yi ta ai awakhiruha aka ce jawful layl shine awakhiruha can ƙarshen dare lokacin da Allah maɗaukakin sarki da kansa yake bonan rahama annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace idza zahaba thuluthul layl al-akhir idan kashi ɗaya bisa na ukun dare ya wuce to Allah maɗaukakin sarki yanzu rabbuna ila sama'id duniya Allah maɗaukakin sarki yakan sako zuwa saman duniya a lokacin Allah maɗaukakin sarki zai rinka bonanza yana shela waye yake da bukata amsa masa ina wanda yake cikin damuwa da kunci da matsi ya roƙa za a bashi ina wanda yake neman wata biyan bukata ya nema za a bashi a lokacin Allah maɗaukakin sarki zai ta duk dare sai Allah maɗaukakin sarki ya yi wannan duk dare lokaci ne mai tsada ‘yan uwa kashi ɗaya bisa uku na dare amma na ƙarshe idan ka kasa dare bisa uku in aka ce dare shine daga lokacin da rana ta faɗi to daga lokacin awoyin dare sun shiga zuwa lokacin da alfijir zai keto dare kuma ya gama kenan rana ta fito ko kuma an ce yini ya shiga to daga wancan lokaci zuwa wannan sai ka kasa shi gida uku to na ƙarshen a lokacin kaga yana iya kama tun daga wajen ƙarfe biyu har zuwa lokacin da rana ya ta abin to a lokacin za ka galibi ana ta bacci a lokacin galibi bacci ya fi daɗi a lokacin eh bacci ya fi abin nan a lokacin za ga mutum lokacin mutum yake ƙara jawo bargo ya rufe kansa yawwa a lokacin kuma Allah maɗaukar sarki yana ta shela yana ta shela kuma kai ga kai da buƙata da yawa ga ka da damuwoyi da yawa ga ka da abubuwa da yawa wasu sun sako ka a gaba mutane sun takura maka wannan yana maka kaza kowa kowa akwai abin da ke damunsa to ga lokacin da ya kamata ka amfani da shi dan uwa ka tashi a wancan lokaci ka gaya wa Allah madaukakin sarki bukata ka insha Allah ta'ala zaka samu abin da kake bukata wannan tambaya ce aka yi wa Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wacce addu'a ce aka fi mata saran karba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce addu'ar da aka yi ta a wancan lokaci awoyin dare na ƙarshe shine Allah madaukakin sarki yake yaban masu tashi irin wani lokacin suna yin sallah suna yin addu'o'i yace ta tajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an mimma razaqnahum yunfiqun Allah madaukakin sarki yace lokacin da mutane suke tabacci ake ta shari Allah ce ta tajafa junubuhum su kuma sai su janye jikinsu anil mabaji daga shimfiɗinsu ba baccin ne ba sa so ba yan uwa ba hutun ne ba sa so ba amma suna da target me target ɗinsu shine su sami yardar Allah maɗaukakin sarki shine ta tajafa junubuhum anil mabaji yad'una rabbahum suna kiran Allah maɗaukakin sarki suna kiran ubangijinsu khawfan wa tama'an suna tsoron abin da yake wajensa na azaba suna kuma kwaɗayin abin da yake wajensa na me na rahama shine khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiquna Allah madaukakin sarki ce kuma suna ciyarwa daga cikin abin da aka azurta su sai Allah madaukakin sarki ce fala ta'lamu nafsun wata rai ba za ta taba sanin ba ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun abinda aka koyo irin waɗancan mutane na jin daɗi da walwala da sanyi idanuwa Allah madaukakin sarki ce wata rai ba za ta taba tunani ko ta san irin abin da aka koyewa irin waɗancan mutane masu tashi da daddare su sallah masu tashi da daddare su addu'a masu tashi da dare su yi tasbihi su yi zikiri su ambaci Allah maɗaukakin sarki Allah ce wata rai ba ta taɓa sayin irin wannan ba shine fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jaza'an bima kanu ya'maluna sakamako ne na abin da suka kasance suna aikatawa wannan hadisi ɗan uwa rawahu tirmizi imamu tirmizi ya fitar da shi wa qala hadisun hasanun yace hadisi ne da yake hasan hadisi na shida وعن أبادة بن السامت رضي الله عنه أنكر أودك صحابي أبادة بن السامت ألا كارم سيردا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقة أن نفس إرادة أمن تسأر تبت أغريش يتي ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوتي باب وان مسلمي أكن كسا أدورا كسا دزيرو كألا مأوككين سركي وتأدعى إلا آتاه الله إياها face sai Allah maɗaukakin sarki ya ba shi abin da ya roƙa to bari ku ji hanyoyin da Allah maɗaukakin sarki yake bai biya kowa buƙatarsa amma dai abin da hadisin ya gaya mana shine babu wani musulmi a doron ƙasa sharaɗin ka kasance kawai musulmi in dai kai musulmi ne to ka shiga ƙarƙashin hadisi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce babu wani musulmi a doron ƙasa da zai roƙi Allah maɗaukakin sarki wata addu'a wata buƙatarsa neman alkhairi ko tunkuɗe shari annabi ya ce sai Allah maɗaukakin sarki ya bashi wannan abin da ya roka aw sarafa anhum min as-su'i ma lam yad'u bi ithmin aw qati'atin aw qati'ati rahim ko Allah maɗaukakin sarki ya kautan masa da wani mummunan abu ko dai ya bashi abin da ya roka ko kuma a kautan masa da wani mummunan abu da zai da yake shirin samun sa matukar mutum bai roki abin da yake saban Allah bane ko kuma ya roƙi abin da yake yanke zumunci ne faƙala razulun min alƙaumi sai wani daga cikin mutane ya yi marmaza ya ce idan nukfira in ko haka al'amarin yake lallai za mu yawaita addu'a za mu ƙara yawan addu'ar da muke yi don mu samu wannan abin da Allah maɗaukakin sarki ya tanadar wa masu addu'a ƙala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce Allahu akbar Allah maɗaukakin sarki ko shine mai yawaitawa in dai ku za ku yawaita addu'a to Allah zai yawaita amsa muku ko kuma ya kawo muku da abin da yake na sharri gwargwado yadda ka dage kai ta addu'a gwargwado yadda Allah madaukakin sarki zai ta baka abin da ka roƙa ko kuma ya ta kautar maka da wani sharrin da yake tunkarar ka yake shirin samun ka rawahu tirmizi imam tirmizi ya fitar da wannan hadisi wa qala hadithun hasanun sahihun yace hadisi ne da yake hasan ko kuma sahihi wa rawahu al-hakim min riwayati abi sa'id وزاد فيه هكذا الإمام الحاكم يا رويته وانا حديثي daga ruwayar sahabi abu sa'id al-khudri Allah ƙara masa yarda sai dai a ruwayar hakim akwai ƙarin da babu a waccan ruwaya ta imam tirmidhi ƙarin shine aw yadakhiru lahu min al-ajri mithlaha ko kuma abu na uku zabi na uku shine ko kuma Allah madaukakin sarki ya taskance masa ya ɓoye masa wani abu ka tankwacin abin da ya roƙa na wannan addu'ar Allah ya ajiye masa sai an je lahira kuma sai a fito masa da shi a bashi yan uwa ina fata an fahimta haka al'amari yake yan uwa duk wanda ya addu'a a cikin mu to ya sa ransa ya samu yaqini cewa Allah subhanahu wataala ya bashi ɗaya daga cikin abubuwan nan guda uku haka al'amarin yake na farko shine idan kai addu'a Allah madaukakin sarki zai baka abin da ka roƙa ka nemi wani abu Allah madaukakin sarki zai baka ka nemi Allah maɗaukakin sarki ya yi maka wata damu Allah maɗaukakin sarki zai yayi maka sai abu na biyu idan ka ga wannan bai faru ba to sai Allah maɗaukakin sarki ya kautan maka da wani bala'i ko musiba da suke shirin samun ka wannan da yawa ba mu fiye fahimtar wannan ba amma yana faruwa da yawa daga cikin al'amuran wata addu'a ce da ka je kai ka ɓata lokaci kai ta addu'a kana ta roƙon Allah maɗaukakin sarki baka sani ba kai abin da kake kallo daban abinda Allah maɗaukakin sarki yake maka kallonsa kuma daban kai wani abu kake so Allah ya baka kuɗi kake so Allah ya baka kasuwancin kai kake so ya buɗe kaya ne kai oda baka so a rike masu kaza ne da sauransu baka sani ba wannan kayan da kake so su zo wannan kuɗin da kake so ka samu da sauransu akwai wani bala'i da kana fita ka je kai haɗari ka karye ka kakkare wannan kuɗin duk za su tafa ina a wajen magani kai baka sani ba to da ka fita saboda wata addu'ar da kai ta yi sai ka ga kawai ka a nan a sauran gidanku kuma a nan waje wani dutse ya dan ya dan tsaya a gaban ka dan take shi ka wuce shi kenan kawai sai ga mai bi fata kace ta dan ɗaya a kafa kafa ka dan cire ta kace wai tafiyar ka ina fata an fahimta wannan abin da kai na bigewar da kai idan da Allah madaukakin sarki bai amsa wancan addu'ar taka ba da kana fita mutace za ta karairaya ka sai dai a kwashe ka a kai ka asibiti duk wannan kuɗin da kake sare zaka samu ƙarshe a magani za su tafi amma wancan addu'ar da kai ta yi sai Allah madaukakin sarki ya dauke maka wancan musibar sai a takaita ta a rage ta a rage ta sai ka yi abin da baka ma san kai ba ka ci gaba da harkokinka yan uwa wannan alkhairi ne ko ba alkhairi bane alkhairi ne babba shi sa na ce mana wannan abin galibi ba mu fiye gano shi da yawa yana faruwa a kanmu muna yin addu'a sosai Allah madaukakin sarki ya kautan mana da wani abinci amma sai muga wacin addu'a da muka yi Allah madaukakin sarki bai karba Allah madaukakin sarki ya karba kai ne baka gane hanyar da Allah madaukakin sarki ya karbe ta ba to yan uwa idan ma wannan bai yi ba sai abu da uku kayi addu'ar kayi addu'ar sai Allah madaukakin sarki ya ki baka addu'ar a duniya sannan bai kautan maka da wani sharri ba amma kuma ya taskance maka ladan addu'ar da abin da ka roƙa an aje maka shi sai ka je lahira lokacin da kake tsananin buƙatar lada lokacin da kake tsananin buƙatar abin da zai nauye mizaninka mizaninka ya hau ya rinjaye ayyukanka na banza sai Allah maɗaukakin sarki ya fito maka da wannan addu'ar taka sai a ce maka wannan addu'ar da kai ta yi ne a duniya a lokaci kaza da lokaci kaza ba kake gani ba amsa ba ga ta nan yanzu a lokacin bawa zai yi buri ina ma tun da yake addu'a ba taba karba ba saboda alkhairin da ya gani zaka ce ya ubangiji ina ma duk addu'ar da ne nan aka taskance mun su ba a karba mun ba sai da na zo aka hada mun su gaba ɗaya aka aka hada mun su a jumlace a bani kuma tun zai burin haka to shi sai uwa dukkanin al'amarin Allah madaukakin sarki alkhairi amma rashin sani da gaggawa irin ta dan adam shi sai sai ga mutum ya je yana maganganu a gefe wanda ba su kamata ba yadda wasu zaka ji suna maganganu game da addu'a fayan wayan da ka san tuhumar Allah madaukakin sarki suke wallahi wani inda ka san ajiya ba Allah subhanahu wataala kai ka ce ajiya wa bayar ya ce a bayar aka ce masa ba yanzu ba wallahi yadda mutane suke addu'a to mu dai ga manan dai muna ta yi wallahi su wani dai su an ba su raban su da wani da wani sun fita da fitar su amma mu dai ga manan to kaga an maka wasa ba aka na kare wallahi Allah kai rabanka da in maka wasa ba wallahi sai dai wata jahannama Allah kiyaye Allah wallahi Allah abin da nake gaya muku haka yake yan uwa saboda tuhumar Allah madaukakin sarki kake yi an ba wani kai ba a baka ba ajiya ka bayar ba aka bada ajiya ba Allah madaukakin sarki in kana son abu a wajen sa lallaba shi kake a hankali kake bi da bambadanci da bambaki da lallami da yin aikin da Allah yake so sai Allah ya baka duk da haka za ka ga wasu ma sun yi aikin da Allah madaukakin sarki yake so don ya zarbe sai ya hana su sai ya gani za su yi haƙuri za su yi haƙuri ina fata an fahimta hadisi ingantacce ya tabbata mun karanta shi a cikin sabata salatin nabi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace sai da ya bata dare tun daga farkon dare tun daga farkon dare zuwa ƙarshen dare na roƙon Allah madaukakin sarki ba taba gani annabi ya yi sallah dare gaba ɗayansa ba sai a lokacin daga farkon dare zuwa ƙarshen sa annabi yake ta addu'a annabi ya ce abubuwa guda uku ya roƙa a wannan addu'a a cikin wannan addu'o'in tasa kuma ya ce a cikin addu'o'in nan da ya roƙa duk wannan lokacin da ya ɓata Allah madaukakin sarki ya bashi bi ɗayan kuma Allah ya ce ba zai bashi Allah bai amsa masa ba guda biyu aka amsa masa ɗaya ba amsa masa ba dan gatan Allah masoyin Allah wanda Allah madaukakin sarki ya fi so sama da kowa ya roƙi Allah madaukakin sarki bai bashi ba sai ni ko kai saboda kai tsoron ka ake ji ko tsoron ake ji sai a ɗauka a banku shi sa mu iya baki maganganun da muke faɗa yan uwa za su kai mu inda ba shi kenan ba su baro mu Allah za ka faɗi magana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce innal innal abda la yatakallamu bi kalima ma yulqi laha balan mutum zai faɗi kalmar da baya ɗaukata a matsayin komai amma annabi ya ce wallahi za ta yi jifa da shi a cikin wutar jahannama ta fi shekara saba'in za a tilla shi a cikin wutar jahannama sakamakon wancan kalmar tasa da baya ɗauka wani abin kirki ya faɗa ta ja masa bala'in da za a jefa shi a cikin wutar jahannama ta kai shekara saba'in shi sa janibi da Allah maɗaukakin sarki ko manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a garshen uwa ladabi ake yi sassauta murya ake yi ka san abin da zaka faɗa in dai abu ya shafi Allah maɗaukakin sarki wallahi ka san abin da zaka faɗa in abu ya shafi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka iya bakinka ka san abin da zaka faɗa ba gurin wasa bane ba gurin wargi bane Allah maɗaukakin sarki ya samu dace ɗan uwa waɗannan su ne hanyoyin da Allah maɗaukakin sarki yake bi wajen amsawa bawa addu'a nam nam wajen gaskiya ne ƙwarai da gaske hadisi na biyar mun tsallake da muka ce jawfin lil akhir akwai wa dubur salawatil maktubat ko da kuma a lokacin da Allah maɗaukakin sarki yake karɓar addu'a bayan tsakiyar dare ko kuma cikin dare shine kuma da bayan sallolin farilla as-salawatul maktuba su ne sallolin farilla da ake yi a yini guda biyar to su ma lokacin karɓar addu'a ne to amma malamai suka ce me ake nufi da dubur salawatul maktuba shin bayan an gama sallar gaba ɗaya ko kuma a cikin sallar shine abinda malami suka rinjaye shine a cikin sallar bayan mutum ya yi sallah ya gama tahiya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce idan mutum ya tahiya zai karanta tahiya yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam ko sannan ya nemi tsari daga abubuwan nan guda nawa guda hudu sannan sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce thumma liyatakhayyar min almas'alati a'jabahu ilayhi sannan sai mutum ya zaɓi addu'ar da tafi ƙayatar da shi tafi burge shi a lokacin su yayi to wannan wajen ake nufi ina fata an gane ma'ana ɗaya daga cikin lokacin da Allah madaukakin sarki yake karɓa addu'a shi ne idan ka gama sallah a lokacin da kai tahiya kai salatin annabi ka nemi tsari daga abubuwan nan guda hudu to sai kai addu'a nan ma dan uwa da larabci zaka kamar yadda muka ambata a sujjada sai kai da larabci shi ma lokacin karɓa addu'a ne amma ba abin da ake nufi shine bayan sallah ba tare da cewa bayan sallah din idan ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah nan abin da ake fara yi shine zikiri kamar yadda Allah madaukakin sarki ya fa idza qadaytum salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa idza tma'anantum faqimus salah inna salata kanat ala almu'minina kitabun mawqutan malamai suka ce nan wajen zikiri ne zaka yi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam zuwa karshe idan ka gama wannan kaf idan ka ga dama za ka iya ɗaga hannu kai addu'a babu laifi kuskure ne a ce idan an gama sallar farilla ba a yin addu'a wannan ba daidai bane ba daidai bane za ka iya yin addu'a bayan ka gama waɗannan zikiri abinda da ake so shine ka fara yin waɗannan zikiran ba daidai bane kana gama sallah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ka ɗaga hannu wannan shine abin da ya saba wa sunna ya saba koyarwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abinda annabi yake fara yi da ya gama sallah shine astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalal wal ikram sai karanta la ilaha illallah wa la sharika lahu zuwa karshe kai subhanallahi 33 alhamdulillah 33 wallahu akbar kai ayatul kursi ka karanta qul wallahu ahad qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas idan ka tsaya daga nan ma babu lafi sai ka daga hannu kai addu'a idan kana da sha'awa in ba ka da sha'awa kuma sai ka tashi kai tafiyar ka amma dai ba abin da ake nufi a wannan hadisi shine bayan sallolin farilla abin da ake nufi shine bayan ka gama karatun tahiyya Allah madaukakin sarki ya samu dace dan uwa Allah ya saka da alkhairi da fadakarwa na dan sha'afa ne na tsallake wajen hadisi na bakwai a cikin wannan babi mai albarka wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma an karbo daga sahabi Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول hakika annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya kasance yana cewa indal karbi yayin da mutum ya shiga cikin damuwa shine alkarbu ina wanda yake cikin damuwa ina wanda yake cikin matsi ina wanda zuciyarsa ta mai kunci ya ji kamar ana hura mai wuta a ciki to ga addu'a annabi zai ba mu sallallahu alaihi wasallam dan uwa wannan kalmar ta alkarbu a larabci tana zuwa da ma'anoni da dama akwai alhamdu akwai alghammu akwai alkarbu akwai alhuzu ina fata an gane dukkanin su damuwa suke nufi alhammu alghammu alkarbu alhuzu wasu daga cikin malamai suka ce dukkanin su ha'ula'il kalimat mutaradifatu kalmomi ne mutaradifai in aka ce mutaradifai ma'ana bambancin su a lafazi ne amma ma'ana da abu ɗaya ne amma wasu daga cikin malamai suka ce a'a suna da ma'anoninsu kowace akwai irin damuwar da take nufi idan ka ce alhammu ita shine damuwar da abin da bai faru ba tunanin faruwarsa kake yi ina fata an gane yanzu wani abu ne a yanzu kowane ɗaya daga cikin mu akwai wani abu da yake gabansa wannan abin da yake gabanka akwai abin da na farin ciki ne jira kake zo akwai abin da kana tunanin zuwansa don baka san yadda zaka fuskance shi ba haka ne to wannan damuwar da kake ciki akan wannan abin da zai tunkare ka yake ne zuwan maka shi ake cewa alhamu abu ne da yake damunka a cikin zuciya wanda bai zo ba kana tunanin ya zai zo maka idan ya zo kuma ya za ka warware kayanka abin da suke kiransa wannan alhamu alhuzun kuma galibi ko alhazan duk ana faɗa abin da suke nufi da shi shine galibi abin da damuwa ce da ta riga ta zo maka mai har ta wuce ma sai su mata alhazan ko alhuzun damuwa ce akwai alghammu da alkarbu wannan kuma su ma'ana tana kama sosai da sosai shine damuwar abin da ya zo maka ya yi maka kunci a cikin zuciyarka kuma yana nan har yanzu bai tafi ba abin har yanzu yana nan na damuwa ina fata an gane sai ka ce masa alkarbu ko alghammu sai dai tsakanin alkarbu da algammu ɗan ya fi tsanani ne da ya fi tsanani alkarbu algammu ya fi alkarbu tsanani don aka ce algammu shine abin da yake hana mutum sakat mutum ya kasa cin abinci ya kasa walwala kaga mutum ya fara ramewa ma to wani ya kai algammu kenan Allah rawa mu da algammu to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace yana karanta wannan addu'ar indal karbu lokacin da yake cikin tsananin damuwa yakan ce la ilaha illallah wal azim halim la ilaha illallah rabbul arshil azim لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش الكريم متفق عليه بخاري مسلم سكر وتوانا حديث النبي صلى الله عليه وسلم تبتا أغري شيئا كان كان توانا أدوار يكن لا إله إلا الله باب أبن بوتاوا دا چنچنتا دا غسكيا سيكا يا أبنجي العظيم كيني مفي جرما الحليم كيني مي كويتي مي جوريا لا إله إلا الله ba abin bautawa da cancanta sai kai ya ubangiji rabbul arshil azim ubangijin al'arshi mai girma la ilaha illallah ba abin bautawa da cancanta da gaskiya sai Allah rabbus samawati ubangijin samai a wata ruwaya an kara da rabbus samawati samai ko yau akwai wannan a cikin wata ruwayar ubangijin samai guda bakwai wa rabbil ardi kuma ubangijin kasai rabbul arshil karim ubangijin al'arshi mai karamci wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslimu suka fitar da shi wannan hadisi yan uwa hadisi ne ɗaya daga cikin hadisan da suke karantar da mu addu'o'in da ake karantawa lokacin da mutum yake cikin damuwa lokacin da mutum yake cikin kunci lokacin da mutum wani abu ya dame shi yasa inda zai sa ya rasa inda zai sa kansa to sai mutum ya ɗauki wannan addu'a ya ta maimaitawa ya ta maimaitawa insha Allah ta'ala zai ga abin mamaki insha Allah ta'ala zai ga buɗi insha Allah ta'ala zai ga fita daga cikin wannan damuwar da yake ciki Imam al-Aini a cikin sharhin sa na Sahih al-Bukhari mai suna Umdatul Qari yake ya kawo ta kissa yace qala ibn Battal ibn Battal yace haddatha Abu Bakar al-Razi qala أبو بكر الرازي هذا لابان قال يتي كنت بأصبحان عند أبي نعيم أكتب الحديث عنه يتي نكسن تيا أصبحان أو دم أبو نعيم إنا ربوت حديثي دا غريش إنا أوكر حديثي دا غريش إنا قام إنا ربوتاو يتي هناك شيخ يقال له أبو بكر بن علي أكون الدتيجو ميسون أبو بكر بن علي عليه مدار الفتية فسعى به كو فسعي به shi wannan malami mai suna abubakar ibn ali ya kasance babban malami wanda dukkanin fatawar asbahan galibi shi yake ba da ita idan fatawa ba daga gare shi bane mutane ba su fiye nutsuwa da ita ba mutane sun yarda da shi to sai aka kai karasa aka kai gulmasa wajen shugabanni wanda dai abubuwan da dai kuka riga kusan yana faruwa yau aka je aka yi shi wajen shugaba aka ce yana faɗar abin da ba daidai ba ko na yin wani abu inda sultan wajen shugaba ta habisahu sai yasa aka kamo wannan malami aka ji aka ɗaure shi aka sa shi a cikin kurkuku yace fara'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam a shi abu na'im yace sai naga abubakar bin abubakar razika yace sai naga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin bacci na yace sai naga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fil manam a cikin bacci na wa jibril alaihi salam an yaminihi ga mala'ika jibril a hannun daman annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yuharriku shafataihi bit tasbihi la yaftu yace naga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bakin sa yana motsawa yana yin tasbihi baya yankewa yana ta yin tasbihi a cikin bacci faqala li annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace da ni kulli abi bakar bin ali ka gaya wa wancan malami dattijo da aka kama aka kulle shi annabi yace masa ka gaya masa ya da'u bi du'a'il karr ka ce yayi addu'a da addu'ar damuwa da kunci Allah zai fitar da shi daga ciki alladhi fi sahih al-bukhari irin addu'a da take cikin sahih al-bukhari wannan addu'a da muke karanta karanta kenan hatta yufarriju Allah hatta yufarriju Allah anhu Allah madaukakin sarki zai fitar da shi daga halin da yake ciki qala yace fa asbahatu ina waye gari ni kuma da naga mafarkin nan fa akhbartuhu sai na kokari na je na same shi na gaya masa abin da na gani a cikin bacci daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ga kuma sakon da annabi ya ce a gaya masa na je na gaya masa fa da abihi ana gaya masa shi kuma babu wata wata sai ya ɗau addu'a da yake malami ne daman ya santa ya haddace kawai sai ya ɗauka ya ta yi ya ta yi ya ta yi falam yukarrir illa qalilan bai maimaita addu'ar da yawa ba hatta ukhrija min as-sijn sai gashi an aiko daga shugaba cewa wanda yake cikin kurkukun nan a fito da shi sai gashi an fitar da shi ya tsira sakamakon me sakamakon wanda karanta wannan addu'a da muka karanta haka nan imam al-aini dai ƙara ba da wata kissa daga al-hasan al-basri ɗaya daga cikin manya-manyan malamai masu tsoron Allah daga cikin tabi'ai yake bada labari yace yace a ursila ilayya al-hajjaj arsala ilayya al-hajjaj hajjaj bin yusuf al-saqafi ya aiko yace ana nema na ka san duk wanda hajjaj ya aiko yace ka zo ka san ka san ba labari yawa ka san ko kurkuku ne ko kuma yanke kanka za a yi wallahi nan take warai da gaske shi hajjaj duk malantarka duk imanin ka ba ruwansa wallahi inda ka taba shi ko zai sa aka shiga ni mutumin da ya sa aka kashe abdullahi dan zubair abdullahi dan zubar waye bai san shi ba nan sahabi ne da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dan gidan asma'u yayar na na aisha dan gidan azubair bin al-awwam wanda aka yi wa albishir da aljanna tun yana duniya ɗansa ne kuma yana daga cikin sabbai masu tsoron Allah shi aka fara haihuwa a cikin garin Madina gaba daya lokacin da aka hijira daga Makka zuwa Madina shi aka fara haihuwa amma Hajjaji yasa aka kashe shi aka sara kansa yace aje aka yi wa babarsa Asma'u tana nan da wanta a lokacin aka ɗauki kan abdullahi aka je aka yi mahaifiyarsa dan Allah wani irin cin mutunci ko wannan hajjaji bin yusuf as-saqafi kenan shi za imam zabi ya ci ba mu sani ba addu'a zabi masa Allah ya masa rama ko kuma Allah ya tsine masa a cikin siyar nasa siyar min alamin nubala a ce to ai shi shi da duk ya kammala tarihinsa gaba ɗaya ce to ba mu sani ba shi dai hajjaju shin addu'a zabi masa mu ce Allah ya ji kansa ya yafe masa ko kuma cewa zami Allah ya tsine masa albarka to Allah ne gwanda dai a ce Allah ya masa rama din amma dai yayi barna sosai hajjaju al-Hasan al-Basri mutum kamar Hasan al-Basri yace kawai sai aka aiko masa aka ce zo hajjaji yana neman sa yace fa qultuhunna ina ji an ce hajjaji zo kawai sai na fara karanta wannan addu'o'i yana ji an ce zo in hajjaji kawai sai fara la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabb yace yace mene ta fa qala yana zuwa wurin hajjaju sai ce masa wallahi ma arsaltu ilaika illa wa ana uridu qatlaka ce wallahi ba wani abu ne yasa na tura a kirawa ka ba kashe ka nake sanyi ba wani koyi koyi kai tsaye ce wallahi kashe ka nake sanyi yace fala anta yawma ahabba ilayya min kaza wa kaza yace sai dai kuma kana zuwa sai na ji wallahi yanzu ba wanda nake so a duniya kamar kai na fi son ka sama da kaza da kaza da kaza ya kalmi ta duk wani abin da yake so sai na fi son ka sama da sama da su gaba daya wa za da fi lafazin a wannan lafazin ya kara da cewa fasal hajataka duk abin da kake bukata ka tambaya an kira shi za a kashe shi yanzu kuma an ce tambayi abin da yake bukata to haka dai alhassan albasari ya kubuta daga sharin hajjaji ya fita bai yi masa komai ba albarkacin karanta wannan addu'a ta alkarmu yan uwa addu'a ce mai kyau addu'a ce mai tsada daga baki mai tsarki ta fito allazi la yantiqu anil hawa saboda haka duk wanda bala'i ya dame shi duk wanda ya shiga cikin damuwa yan uwa dukkanin babu wanda baya shiga cikin bala'i ka haddace wannan addu'a a cikin ranka ba sai ka ɗauko littafi ba abu yana damun ka ko da a cikin daji ne ko da a wani waje ne kai ta maimaita ta a bakin ka insha Allah ta'ala Allah zai baka mafita ta inda baka tsammani wa may yattaqillaha yaj'al lahu makharajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib Allah madaukakin sarki ba mu mafita wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslimu suka fitar da shi babu karamatil awliya wa fadlihim shine babi na ƙarshe a cikin wannan kitabi babin karamomin waliyan Allah da kuma falalarsu to wannan ɗan mukaddima za mu yi kaɗan mu dakata sati mai zuwa sai mu shiga cikin babu abinda ake nufi da karama shine abinda Allah maɗaukakin sarki yake karrama bayansa na gari da shi in aka ce al'auliya jam'i ne na alwaliyu jam'i ne na alwali shine dukkanin mutumin da yake jin tsoron Allah maɗaukakin sarki kuma yake aikata aiki na gari wannan shine wali in kana so ka san waye wali wanda yake tsoron Allah maɗaukakin sarki kuma yake aikata aiki na gari shi sa ibnu taymiya yake cewa wa kullu man kana taqiyan kana lillahi waliyan kullu man kana taqiyan kana lillahi waliyan duk wanda ya kasance mai tsoron Allah ne to ya kasance waliyin Allah maɗaukakin sarki ne to akwai abin da Allah maɗaukakin sarki yake karrama waliyansa da shi na khawariq al'ada in aka ce khawariq al'ada shine abinda abinda yake ya saba al'ada faruwarsa sai Allah madaukakin sarki ya bayyana shi a hannun irin waɗannan mutane amma ka'ida sai mutum da yake bin Allah malamai suka ce abubuwan da Allah madaukakin sarki yake farawa a hannun wasu mutane wanda yake ya saba al'ada kusan kashi hudu ne ko kashi biyar akwai abin da ake cewa al-irhasat irhasat shi irhasat Allah kan bayyana da shi ne a hannun annabi amma kafin a aiko shi ya zama annabi idan Allah maɗaukin sarki yana so ya nuna alamun wannan bawan nasa wannan musamman ne nan gaba zai zama wani to Allah kan bayyana wasu abubuwa wanda sun saba al'ada ba a saba ganin sa da kullum ba a hannun shi yanzu misali annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun kafin aiko shi lokacin da baffansa yake tafiya da shi zuwa Sham don kasuwanci ai girgije ne yake sauko ya rinka masa inuwa ina fata an fahimta lokacin da ake tsananin rana lokacin da mutane suke neman waje su fake lokacin ba umbrella girgije wannan hadari sai ya sauko inda annabi yake sai mai inuwa sai ga inda annabi yake kawai inuwa ce gaba daya kuma girgijen bin sai yake duk inda yake bin sai yake wannan abu ne da ya saba abin da aka saba gani na yau da kullum to shine abin da ake cewa irhasat haka annabi isa alaihi salam annabi isa alayhi salam tun yana dan karabi kafin ya balaga ya zama annabi Allah madaukakin sarki sa ya magana qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya qala inni abdullah atani alkitaba waj'alani nabiyyan waj'alani mubarakan aynama kuntu awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم wannan waye wannan maganar annabi isa alayhi salam kafin ya girma ya zama annabi wannan irhasat kenan sannan akwai abin da ake cewa mu'ujiza mu'ujiza shine abin da yake bayyana a hannun annaban Allah madaukakin sarki galibi yakan zo ne da tahaddi abin da ake tahaddi shine kalubale mutanensa su ne kalubale cewa an ka isa ka zo da abu kaza sai Allah madaukakin sarki ya bashi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ai mutanensa sun mai sun mai tahaddi da me cewa a ya kirawo wata wata ya tsage to kuma watan yayi haka watan yayi haka iqtarabat as-sa'atu wan shaqqal qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah ya bayyana da mu'ujizozi masu yawa kala kala a hannunsa sallallahu alaihi wasallam annabi isa alaihi salam bayan ya girma yana rayar da matacce ya tashi makahon da aka haife shi da makanta yakan shafa shi makanta ta tafi idansa ya dawo yakan samu tsuntsu yakan samu a ƙasa ya kwaɓa ta ya siffa ta tsuntsu tsuntsun ya tashi ya ci gaba da tafiya ba haka bane fa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyi al mauta wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum Allah madaukakin sarki ya ba annabi Isa wannan damar annabi Musa Allah ya bashi mai sanda da sauransu wannan mu'jiza ce sai annabawa suke faruwa a gare su abu na uku shine karama wanda za mu tattauna a kansa shi ma ɗaya ne daga cikin abin da ya saba wa al'ada shi kuma tana faruwa ne a hannun bayin Allah nagartattu masu bin Allah duk wanda baya bin Allah madaukakin sarki Allah baya bayyana karama a hannunsa dan ɗaya daga cikin abin da ake fahimta cewa abu kaza karama ne to zaka ga mutum ya makalkale wa Allah madaukakin sarki ya makalkale wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana bin sunnar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sau da kafa baya saban Allah wanda yake na zahiri ya fito fili mutane kowa ya san shi to shine karama kamar yadda ya fara ga annabi ga sayyidina Umar Allah kara masa yarda sayyidina Umar yana garin Madina yana hudu ba kawai sai aka jana cewa ya sariyatal jabal jabala ya kai sariya ɓuya a bayan dutse sariya sai na umar ya sashi a matsayin kwamandan ya tafi can wani garin tsakaninsa da garin madina kusan tafiyar wata wata guda sai na umar yana kan mambar yana hudu ba da garin madina ya ga sariya kafarai suna so sun yi tsofar rago sun tarfo su tana sun tarfo su tana sai na umar yana kan mambar yake kallon su shi ne ke cewa sariya ya sariya ta jabala jabala jarin da naka kuɓuya a bayan dutsen nan jarin da naka kuɓuya a bayan dutsen nan kuma sariya ya ji magana sai da umar yana kan mimbari da garin madina sai da ya dawo daga yaƙi yake cewa ai yaƙi ya kusa cin mana kawai sai muka zo ta murya ana cewa mu ɓuya a bayan dutse mu ɓuya a bayan dutse daga garin madina wannan karamatul auliya yake su irinsu suna da yawa sosai da sosai za mu zo mu zo mu ji su insha Allah ta'ala malam zai kama wasu daga ciki sannan akwai abin da ake cewa ihana ihana shine wulakantarwa wulaƙantarwa akwai mutanen da su kuma idan sun saba wa Allah maɗaukakin sarki saban da ya wuce ka'ida to duk lokacin da suke nemi yin wani abu wanda yake a ka'ida ya saba al'ada sai Allah maɗaukakin sarki ya juya abin daga alkhairi zuwa sharri misali shine kamar musallamatul kazzab shi kun ga abin sa ya wuce ka'ida cewa shi annabi ne ya da'ar annabta shi sa aka samu wata rijiya a cikin garin su rijiyar wanta ya kafe saura dan kadan shi ne aka je aka same shi aka ce ya kai adamin Allah aje a mana addu'a ruwa ya kawo musulama ya ce mu je ina rijiyar aka je aka nuna masa rijiya musulama ya addu'a ya addu'a ya tofa yawo yana tofa yawo ragowar rijiyar kawai sai ya kone wannan ihana kenan kunyatarwa da tuzartarwa kenan akwai abin da ake cewa sha'awiza ko kuma asihiru duk abu ɗaya ne sihiri ko tsafi ko rufa ido wannan shi ma yana ɗaya daga cikin abin da yake saba al'ada amma kuma tsafi ne sihiri saba Allah maɗaukakin sarki ne shi kuma duk wanda yake wannan za ku ga galibi ya kauce wa hanyar Allah maɗaukakin sarki akwai abin da malamai suke ce kuma ma'una taimako shi wannan musulmi ake wa amma ba lallai sai ya kai matsayin karama ba Allah maɗaukakin sarki zai taimake shi da wani abu wanda ya wuce ka'ida na sha baku labari a ɗaya daga cikin malamai wani bawan Allah ya yi tafiya sai jakin sai mutu a hanya jakin sai ya mutu a hanya kuma ga kaya him akan jakin bayar da zai kuma gashi a cikin daji tafiya ce kun san ta wancan lokaci da ake yin ta a daji so da ka sai sallah raka abin roki Allah madaukakin sarki Allah ya raya masa jakin sa kawai sai jaki ya tashi ya dora kayan sa ya ci gaba da tafiya yana zuwa gida ya rinka kwallo kira na cewa da ayyansa ku zo ku soke kayan nan matacce ne ku zo ku soke kayan da kan jakin nan matacce ne suna gama soke kayan kan jaki ya faɗi ya mutu ma'una kenan Allah ya taimake shi akwai irin waɗannan abubuwan da yawa akwai da yawa akwai malamai sun tattara karamomin waliyan Allah da mujizun annabawa da sauransu a cikin littattafai da yawa misali ibnu abu nu'aym cikin littafin sahihatul awliya ya kawo waɗannan abubuwa da yawa shekul isa bai taimiyya shi ba cikin littafinsa alfurqan bayan auliya ir rahman wa auliya shaitan shi ma ya kawo irin abubuwan da yawa insha Allah ta'ala duk idan muka shiga cikin karatu zamu dan bada misalin wasu daga ciki Allah madaukakin sarki ya samu dace zamu dakata anan insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa idan Allah madaukakin sarki ya kai mu sai mu dora daga inda muka dakata وعليكم السلام ورحمة الله نعم نعم eh irhasad ga annabi ne kadai kafin aiko shi ba kafin aiko shi shi ma in ya zama annabi abin ya zama mu'jiza kuma yawwa ya ce mutum ya yi tafiya wadda ya halatta ya yi ƙasaru sai ya yi ƙasaru na azahar sai ya tashi ya ƙara ƙasaru ta sallar la'asar amma lokacin la'asar bai shiga ba ya matsayin wannan sallar take ta yi ko bace ba sallarsa ta yi insha Allah ta'ala lokacin da mutum ke cikin halin tafiya akwai sauƙi biyu a kansa sauƙi na farko akwai ƙasaru sauƙi na biyu kuma akwai jam ƙasar shine sallah mai raka'a hudu zaka mai ita sallah mai raka'a biyu jam'i kuma shine za ka haɗe tsakanin azahar da la'asar za kuma ka haɗe tsakanin magariba da isha an kana cikin halin tafiya duk shari'a ta baka wannan damar ina fata an fahimta wasu daga cikin malamai ne suka ce illa idza kana fi a sai lokacin da mutum ya kasance yana kan halin tafiya ne zai wannan amma da ci mafi inganci ba dole bane gaskiya sannan tambayar sabi ya ce qul ma as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba wannan aya yake neman fassararta ka ce ba na neman wani lada game da addinin musuluncin da na kawo muku Allah ya ce ga annabi illal mawaddata fil qurba face soyayya a cikin iyalan gidana a cikin makusantana abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake so kawai shine ku girmama makusantansa da iyalan gidansa kada a cutar da su kada a zage su kada a dauke su karan bara haka annabi tsira da aminci tsara tabbata haka Allah madaukakin sarki ya ce da annabi ya ya gaya musu wa ma yaqtarif hasanatan jallahu fiha husna wanda duk ya kokarin aikata ayyukan alkhairi kyakkyawa Allah madaukakin sarki zai ƙara masa kyakkyawa akan kyakkyawar da ya aikata inna Allah ghafurun shakur hakika Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne kuma mai yawan godiya ne Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik